أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ingol karkada a birnin da magaram yau muna juma'a 29 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 1438 wanda ya dace da 27 ga watan harko shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na tara cikin kisar annabin Allah Ibrahim alaihissalam a darasinmu na ƙarshe mun kawo daidai inda Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin cewa duka rigingimu dai da kowa ke neman dangane zuwa ga annabi Ibrahim alaihissalam wanda ƙarshe dai bayani ya gabata cewa waɗanda suka yi kusa da alaƙa da ibrahim a.s. shi ne wannan annabin a harko suka yi imani da shi da wannan annabin kuma da wanda suka yi imani cikin wannan al'umma kenan mun yi kusa da ibrahim alaihissalam yan uwa ku diba abin mamaki alajabi ta bai kara cewa na magana kullum rike gaskiya da gwagwarmaya kan gaskiya wannan bawan allah shine wanda ya rasa mai kamawa wanda ya bar kasarsu da garinsu ya yi nesa don ba shi da kowa in ba allah ba amma yau shine duniya take rigima kowa ke cewa na wani na wani na wani kaga hakuri jimrewa kan gaskiya duk wahalarta wata za ta daɗi insha Allah an sha wuya an sha wuya amma ƙarshe duniya kowa yana alfahari da nema a ce wannan ibrahim ai yana wani tare muke da shi wanda da shi bai da kowa yanzu ci gaban insha Allah mun kusa kawowa kusan ƙarshen wannan kisa bayan wannan sai cikin bakara fadar Allah subhanahu wata'ala inda yake bayani matsayin wannan bawa cewa wane ne zai kyamaci ko zai ki dangane kidan ka kai mamaki akan da kowane waɗannan al'ummomi kowa ke neman a ce nawa ne ita man ya gaba an millati ibrahim illa man safiya nafsa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين na'am Allah ta umar ya ragab a millati Ibrahim wane ne zai kyamaci in aka ce ragiba tana zauwa da magana kwadai ko kyama kalma ce guda tana ɗaukan kwadan abun ko kyamar abun ya dace da abin da ya biyo bayanta ragiba fi kaza iya san abun iya kwadai cikin kaza ragiba haka ka an kenan ya tashi da kwadai ya koma kyama kenan wa man yargabu an millati ibrahim wane ne zai kyamaci addinin ibrahim alayhi salam illa man safiya nafsa in ba wanda ya wawotar da kanshi ba in ba wawa ba dari mara hankali wa zai kyamaci wannan annabin wannan bawan Allah wa zai kyamaci hanyar shi yace wannan bawa na Allah wala kadasa da fainahu fi duniya anan duniya Allah ce mun zabe shi Allah ya mai zabi na musamman irin baiwa da Allah ya bashi ta annabta ta manzanci ta khalilur rahman kuma da irin zuriya ta kware da Allah ya bashi da abin yabo har tashin kiyama kuma yace ba kare ba wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma haka anan duniya Allah ya bashi kuma a lahira yana daga cikin bayan Allah na kwarai idan an bashi duniya da lahira ka ambata musu wannan bawa na Allah muhimmancin ma'ana tauhidi kaɗai ta Allah da ibada iz qala lahu rabbuhu aslim إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين na'am Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim ka ambata mutananka lokacin da Ibrahim alayhi salam lokacin da Allah subhanahu wataala mai umarnin cewa ka mai wuya mana zuwa ga Allah islam shi mana mai wuya zuwa ga Allah kenan ba he da aka he da abin da Allah ya baka da naka asalin qal aslamtu li rabbil alamin yace na mai wuya ya amsa kiran Allah umarnin Allah cewa na mai wuya zuwa ga ubangijin halittu gaba daya rabbil alamin aka ce alam ta talikai aka ce alam dukkan wata halitta da abin da ba Allah ba alam komi kina ubangijin komi da komi shi ne mai kauya zuwa gare shi me yace gaba wasa ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون nan Allah ta wasa biya Ibrahimu bani wa Yaqub wannan kalma ta Islam tauhidi mai kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai Ibrahim alayhi salam bayan shi ya rungumi wannan kalma ya mai kauya zuwa ga Allah wa wasa biya Ibrahimu bani Ibrahim alayhi salam bai bar ta ba gare shi kadai yayi wannan wasiya ga diyan shi wasiyar Islam mai kauya zuwa ga Allah haka jikan shi yaqub shi ma ya irin wannan wasiya ga ɗiyan shi yawa kenan kalma ce mai muhimmancin gaske wanda wannan yan wani ya karantar da mu muhimmancin tarbiyyar ɗiya muhimmancin sa ɗiya a gaba ka san ina suka sa gaba za mu je gaba kinan nan dai Allah ya ce Ibrahim alayhi salam wannan kalma ta tauhidi ta Islam yayi wasiya umarni na kulawa da ita ya ma diyan shi haka Yaqub shi ma ya ma diyan shi me wata kalma take ga ya baniya inna la astafa lakum ad-din ya diyana Allah ya zabar muku da addini istafa Allah zabai zaɓa ku yayi addini ne hiyayyen addini tauhid Allah ya zaɓan muku addini don haka falata mutunna illa wa antum muslimun kanku mutu kanku yarda ku mutu ana kanku sakacin mutuwa sai kuna masu mai kauya zuwa ga Allah kirewa islam ba abun boyewa bane ba ba abun kyama ba abun alfakari ne ka ji daɗi da Allah ma muwafaka da wannan addini ka sama yaro muhimmancin addini islam addini ne mai kima abin alfakari da shi da Allah ba muwafaka da shi ba kayan ahli musulmi ne da kuma shi sai shiga nuriya boye ma aqida shi a ba kayan ba boye ma aqida rauni na imani ce ka boye aqida abin alfakari ne abin abin zaka ma Allah godiya kai wani abin na kwarai da kamata kai alfakari da shi kina wannan zabi zabin Allah ne ya muku zabin wannan addini cewa musulmi kuma kuma wannan kuma aqida kanku mutu sai kuna kanta yanwa wannan kalma ta islam ita ce yanwa babban sunata musulmi kuma mai ya kawo zai wani zai mamaki a cewa mutum musulmi ya wani suna a ce ahadu suna ko salafi ko dan bida adam mai yawa mai ka haka yanwa lalacewa ta yan baya ta kawo wannan sunaye duka lalacewa ta al'umma ta kawo irin wannan sunaye mai yawan asali suna mahi kima ce musulmi shi sunanka shi musulmi amma mene ne ka haka yanwa an waye gari wannan musuluncin da ake magana he zamanto al'umma wasu bidiyoyi addinin ya samu baki ya samu baki iri-iri a ciki kuma kowa na ikirarin shi musulmi ne to don ake ce a rab ɗan dimal ɗan kabewa shi ne akwai masu aƙidar wannan islamcin yanzu ma ana iya sabo yanzu ma mai sabo yanzu ma zaka kirkira ibada da ilimin ka ce ya kamata mu wa Allah kaza kuma ne yanzu suna da aqida yanzu ma wani ya sha ilimi ya koshi zai iya ce ma ya kamata a yi raka'a kaza ya samu kaza a karanta kawa kaza za a zo a yi mathematics a cikin suna Allah a yi mathematics a dauko a yi alifu ko ya Allah a yi alifu 120 da kaza haula da kaza a yi multiplier kaza a yi addition ne sai a bada wani wurdi a yi kun mutum ta ƙaizon zama da kun da ya sabi ta kalkir kurin ibaku sunan Allah wannan adadin kaza ne ya kamata ku yi wurdi da kaza kawa kaza za ku yi babu inda ya gani ba inda can kun Allah na bace kullum shine wani ilimi ne yayin da ban hisabi zai baka wani wurdi da wannan abu kuma su yi ko abu da kuwa to irin wa'annan ababe wani iya ganin ma misali wannan mai ilimin ko wani mai matsayi ko ya mutu ai ba mutuwa bace irin taku za a yi zo kabarin shi a kiraye shi a nan biyan bukata a kai kudi duna sun rana kina cikin duniya to yi wannan lalacewa ita ta kawo ake bambanci musulmi ne amma to ya ga ta duka musulmi ne mai zuwa wani kabari ce ya shehu ya wane ban kaza ya wani la ban kaza sallah yake guda biyar shi musulmi zai ce wanda zai zo ya yi labutun iri iri kamar an kama kura duka shi ma dai musulmi ne ga ta shasha ta wuka kau da bara ga ta bacewa ga tawon katanga iri ga suna cikin shi kuma ta yake shi musulmi ne ko tuna wa kene to ya za a yi in gane kai irin wancan ne ko irin wancan ko musulmi ne gangariya daga yan wadda ganin aka hudo kalma sai a ce musulmi ahalin sunna ne farkon abu da ya ce ahalin sunna ko a ce shi'a da farkon da haka yake ke duk wanda ba shi'a ba ya ce ahli sunna ne shi'a ma'ana wanda suke an san zagin sahabbai da suna kwasan da abin da yake na gidu wannan kala biyu ne da tahiya na tahiya sai a kowane bangaren bayan da ana magana taimakon ali kowa ne ana hanyar baki sai kowane bangaren aka samu masu bauta kabari masu kiran matacce masu da iri ga iri to yanzu a ce ahli sunna wanne ne ta ce salafi haka ce salafi kenan wanda yake ahlus sunna amma bai bid'a wanda yake kan bautar Allah kan yanda ta zo yanda Allah ya hori a Qur'ani yanda manzon da Allah ya aiko haka salafi ko ta ahlus sunna wal jamaa wanda shi da abin zai na addini bai yi da ra'ayin wani malami duk girman shi da abin zai bauta ma Allah haka ce wannan salafi ne wace ahlus sunna wal jamaa da abin da zai na ibadar Allah bai yi da ra'ayin wani duk ilimin shi malamin shi ne malamin wani ne bai bautar Allah da ra'ayin kun wane ne in zai bauta ma Allah sai da hujja imma qur'ani imma sunna wannan shine salafi ko ta ahlus sunna wal jamaa amma ta ahlus sunna kadai zai zai balle a suka misali a yau kan larabawa don kaci ahalus sunna zaka mutu ahalus sunna suka ciya mana da wani shiya ba su wancan kaci ahalus sunna mai yawa wani ba dan shiya ba sai ka samu ahalus sunna ne amma yaba ta kabari iya kira wani wani a can kan laraba kamar da ke anan kuna samu a can suke ne aka ce salafi shi zaka gane aqida ce kiran ta ahalus sunna wal jamaa to wannan kiran suna amma asali musulmi muke kodar wannan dan a gane ne wata aƙida ce musulmi wata aƙida ce ya ce salafi wata ahal suna da jama'a amma islam shi ne a gaba inda ba gurɓata Allah shaida mu kan ya taɓa kenan annabi ibrahim alaihissalam ya ma ɗiyan shi wasiya cewa falata mutunna illa wa antum muslimun wannan ibrahim lalle uba ne na laraba da sauran da wannan abin amma asali uban duk uban imani ne ibrahim uba ne na duk mai imani duk musulmi duk musulmi uban shi uba ce gare shi to wannan kalma yanzu zai mun san matsayin wannan girman wannan kalma ga yanda wani bawan Allah ya wannan wasiya bayan shi ya wasiya ga ɗayan shi ya ya wannan wasiya ga ɗayan shi sai Allah ka ce am kuntum shuhada
am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون na'am nan Allah subhanahu wataala iya neman jan hankalinka ga wannan labari am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut shin kuna nan na muku an muku nan amma a jawo hankalin ka baka wata kissa ta bude wa kana na mai muhimmancin gaske am kuntum shuhada idza hadar yaqub idza hadar yaqub al maut kuna nan lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub kenan shi ma ya kare rayuwar shi ya dungogor mayya da zai yi ta wahala ta rashin da da samun da duk wannan labari yanzu wannan tsoho ya zo barin duniya ƙarshen rayuwa ta zo yanzu ya zo ya jinjiri ɗiyan shi ya ga a kan mai bar su saɓanin mu a zamanin yanzu fama kake ɗiyanka yanka tsoho ka mutu a wata fasa ka riƙe wane wani jari gare shi gida nawa ka bar mishi wane menene yanzu wane wani mukami gare shi wata wata diploma gare shi diploma sun samu kan da ake san ga ga wata yana abinikin su abinikin su me abinikin a yanzu dan bariki abinikin yaro ba magana wala hira ba a abinin ta duniya ya da wani diploma wani diploma mai mallaka shine kurin akan mutane ina kasuwa ne wata kasuwa ina wani jare shi yayin kasuwar shi shine abinikin shi yanzu kenan ya gara mai abinin ya gara mai rayuwar shi ba a tunanin ta gaba rayuwa ta hal abada wannan ba laifi bane ba rayuwa ta sana'a ta kare mutunci ba laifi bane ba amma mahiya mutane yau suna ba da muhimmanci ga wannan rayuwa ta tsimma da abinci to kaga wannan su ga abin da sha mai kai ya zo barin duniya ga abin da yake bincike ga iyalan shi ban duk wasiya da yayi duk irin tarbiyya da yayi amma iyan su jinjina ya jinjina ya jinjina din ya ga akan wata hanya suke da kuma wannan wajibin duk imani ne wajibi ka bincike aqidar iyalanka a wata aqida suke fa ba da karatu haka da wannan abin da yayi yace idh hada yaqulu al-maut lokacin da mutuwa ta zo mu yaqub idh qala li bani lokacin da yake ce ma diyan shi ya bun ya bani ya diyana ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ta ma bayina wani kan kan wani addini kuke bayan na barku yanzu ya ji a kan me suke qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat yace wa ibrahim suka ce kenan muna kan na wudu ilaka ba zan bauta mai ma'ana ilaka abun bautar ka ma'ana abun da kake bauta mai shi zan bauta wa ila abayka ibrahim da abun bautar babanka ibrahim dan shi jikan ibrahim ne ɗayan sa haka ne kenan za mu bi abun da kake bauta ma da abun da can daman babanka ibrahim ya bautawa wa isma'il wa ishaq a yadda aka isma'il duk da cewa isma'il ba ɗa bane ba kai tsaye ma'ana ba uba bane ba gari kai tsaye ma'ana shi an kulkin shi ne ɗan baban shi ne Isma'il dan Ibrahim ne shi Yaqub dan su haka ne amma shi sai nake zama koyarwa da annabi ya cewa al'am amru tusnu abi ammun babanka dan uwan ubanka ne kamar ubaki ammi na babanka kanan babanka wan babanka a matsayin ubaki a musulunci ana ba shi daraja ta uba eh baban ne ba dan ayyukan nake zamani a ammun babanka babanka ne haka da annabi ce alkhala haka annabi ce khala ta makhala ilwa uwa ce annabi ce ta mutar matsayin uwa ilwa uwa annabi ta matsayin uwa dan uwan uba ya matsayin uba yace kenan abin bautarka Isma'il Ishaq sai ka Isma'il to kuma ka Ishaq yace wannan shi muke muke kan bauta ilahan wahidan wannan abin bauta shine abin bautan daya wa nahnu lahu muslimun mu kuma ga wannan abin bauta muke mai kauya kadiba dan wannan bawan Allah Yusuf alaihi salam duk irin wayi wuya ta wani san tarihin da wani yusuf alisalam irin gwagwarmaya da ya sha ta yan uwa jewawa rijiya matsayin bawa zama gidan wannan waziri zama sarki duk wannan abin gashi nan ya kawo ƙarshen shi ma rayuwa ya koma bayan uban ya zo yan uwan sun zo iya koma zuwa ga allah rabb da ta min mulki رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين كذا yusuf alaihissalam bayan duk wannan ƙashin gwagwarmayya ga shi na iya can rabu ƙada a taita ne minar mulki ya allah kaban wani abu wani abu minar mulki daga cikin mulki kaban wani abu daga cikin mulki wa allamta ne min ta'awilil ahadis ya allah ka sanar da ni daga wani abu shi ba gaba ba wani abu daga cikin fasarar mulki fatirar samawati wal ard ya Allah mahalicin samai da kasai ko makayin halittar samai da kasai anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai ne waliyyi na duniya da akhirah me yake nema tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin eh babban abu kenan shi ma Allah duniya mun an kare gaba daya yanzu wannan kalmomi dole yaban Allah da yayi ga abin da ke nema ga Allah Allah ka amshi raina ina musulmi idan na koma gare ka ka sa da layin bayan ka na kwarai in wannan zaman ibrahim alaihissalam ga ɗiya wasiya ga ɗiya yaƙub wasiya ga ɗiya irin wannan iya karanta da mahimmancin zama da ɗiya yau in wata tarbiyya tana gurɓace mahi yawan abin da ke gurɓata tarbiyyar yara mai da yara kullum cikin yara in wasu mahaukata ba su da mace masu iko a ga mai kyau ga mara kyau yaro iya rayuwa wajen inda yake ba uwaye ba uwa ba uba can cikin mabata yan wunshi in ma ba uwa ya da masa ba su gane komi yan wunshi ne ba mu yanzu daidai ko kuskure duka yan wunshi ne he rayu a cikin bai wata tarbiya wajibi yan wa misali cikin nasin qur'ani cikin wannan bawan Allah Luqman alaihi salam kisa shi tana cikin darasi da wannan kan tarbiya وسقى لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
أن وانا أن وجه لقمان duk da kuma manganu da yawa kan lukuman annabin Allah ne a bawan Allah ne na kwarai akwai da maganganu da dama duk da cewa suna kawo ma magana ta kabilanci ta bata jinsi cewa idan baiwa ce annabi ne saboda bakin mutum ne bawa wannan kalmomin gaskiya da ba ba su bane madogara ba kan magana saboda yan wa magana eh, Allah ga bayin shi ko magana addini ba magana magana jinsi ko kabila ta mutum misali yan wa annabi sallallahu alaihi wasallama karshen rayuwar shi ya kare bayan duk wani aqida karshen rayuwa ta zama iya darsin kun mulku rayuwa annabi ta karshe ta yan kwanaki ka hanyar yabar duniya sai ta kare wannan aqida ta duniya aqida jinsi aqida kaza matsayi ko shekaru ko wane ne je annabi tuta zama tuta ta karshe da ya bada ta shugabanci ba ce ta karshe da ya bar duniya yan kwanaki Allah bai cikawa wa ba tuta ta shugabanci Usama bin Zaid Usama annabi yaƙin da za a tahi da Abubakar da Umar da wani muhimmanin sahabbai amma annabi ba Usama tuta ta darafan jagoranta dubunnan musulmi zuwa kuma ga yaƙi mafi hadari yaƙin Rum zuwa Balkan Balkan da Palestine yaƙin hukunta ta yi aka ba Usama ka riƙe da Abubakar ga Umar Qurayshawa Larabawa ƴan asali ga shekarun Usama shekashi nawa shekara goma sha takwas an ce anan abu uku yake tare da in ba da in ba da musulunci ba abu uku aka ture anan an ture magana shekaru yaro ne babar shi yaro ne dan sha takwas sha takwas ga latijawa magana iya da jinsin iya da abu na bauta da asali dan wannan dan zai ne asalin shi ke maula ne bawa ne aka yantaccen bawa ne iya da wani dugo na bauta a jikin shi don abin abu ne mai kama matsala kuma ga cewa iya ya biyo washin ma'aiman iya da bakin fata baka fata wannan abu duka an ba da musulunci ba kowane abin illa ne a wannan zamanin a wannan al'umma amma islam ya ture wannan an sa usama jagoranci annabi bashi yaje aka rubuta mutane cikin diwan wani duk da za su bi shi annabi bashi tuta ka je ka tsaya wuri kaza jurf kaza duk wanda daga cikin ishe kautai annabi ya cikin layya ya cikin shi layya annabi zalma dan ba wata aiki da ke kutai Allah an je ana kokarin tahiyya annabi abin cutar ta tsalli an ana cikin shirye-shirye sai annabi ji labari ana ana ana jita-jita a Usama kaza mutane ko ina kullu akwai Usama za a tura a wannan jagoranci ga su wane ne ga su duk wannan aka mata annabi an canza wannan yara kaza annabi ce daman kun yi magana kan shugabancin babancin zaid ya ce wannan usama ba mai canza shi zai tafi haka ana cikin shirye-shirye ya koma iya shirye-shirye a nan sarasa Allah mai cikawa Allah mai cikawa yanzu dole kenan a koma a yi kokarin jana'iza a samu shugaba an zo duk abin da aka yi na magana jana'iza magana jagoranci an kare an yi komi kaf sai ga fitintunu na ridda nan wani ce shi annabi ne hadda mata hadda mace eh an gaba na tawadi wani tawadi hadda mace eh wani nabiya kaji an gaba hadda wani mace kurin abin ya mutum yawa kuma matsalai irin mutane masu ƙarfi mutanen wannan ya kaca mutanen salama irenansu masu ƙarfi yaƙi suna da sun yaƙi amma sun ce su faruwarsu zama suna musulmi a kan gaba kuma to wannan yanzu ga barazana sabuwa kuma nan yaƙi dubunnan mutane dubunnan yin sabon mai sabai za ta yi annabi ta sayi gaza shawara ta komo a balle an sa suka ce aika wanda suka tura umar ne ya abubakar ka je ka ga abubakar ka mai shawara wannan abin fitina wannan gata gata kai aka samu shawara ɗin iji za a ji yanzu a ɗauki mutane masu yawa irin wannan a je a bar madina a bar madina ba kowa za ka yaƙi za ka za ka za abubakar ya ce kuma kalmace wannan ni zan warware tuta da manzala ya ni ni in warware da ya ce wallahi in za a mana daidai a madina wala usama sai ya tai in za a mana daidai ce a madina wala usama sai ya tai ba mai warware tuta tuta da manzala ya kulla ne warware ta ci baiwa a mana daidai a madina wala sai ya tai kusan da kun za ta yi ma me zai dai a yi usama maza ka shi ka daga tai ka ce ka kiran duk wanda ka cikin abinka daga baya ce usama ina neman ina neman ina neman kaman kaman wata al'umma guda kaman al'umma guda ka ba mun umar saboda shawara shi abu kake neman usama ha wannan yana kake neman a wajen wannan yana ko shi da khalifa shi da khalifa a lokacin nan yace ka kamun alhurma ka bar mun umar saboda shawara yace na bar maka yanzu an kare komai za a kama hanya abubakar ya je zai ban kwana yace usama hau ya hau doki abubakar kasa yace a halifa kasa ne a sama cabewa yace wallahi la tanzil to wallahi la arka tunanin tsin Allah baka saka guni ba zamu ba Allah ka jihe na je neman kawata ta dan kura cikin bidibillah iya neman ku sai dan kura cikin bidibillah shi ma mu je ni ma araka ku eh kawa sai ya kawata gana musulunci kenan ke musulunci ya kare magana ta wani magana gaza a jinsi a kurin ake Allah ce kurin wa ya kamata yayi kurin ayi ake kurin cancanta kurin to muna magana Luqman kan magana wani bawan Allah kenan Luqman amma dai mai Luqman bawa ne na Allah Allah ya mai yabo har aka yi sura ta musamman a cikin wannan ƙura'ani fitil kuman wannan kada ya sha abin yabo ko ma mai matsayin shi eh to an gama labarin wannan bawan Allah isa kala libani lokacin libani lokacin da yake gama ɗan shi wawai izu na magana magana mahimmancin sa yaro tattauna da yaro kamar da ya kubi wa ɗiyan shi ya zama da su ya bincike su to lukuman shi ma ala gama labarin mu ɗauki darasi kan kissan lukuman zuga libin ho yazo lokacin da kace madan shi ho yazo iya ma dan wannan wa'azi cewa ya bunayya la tushrik billah to farko babba abu yace ya dana kanka yarda amma ce kanka kuskura ka gama Allah da wani babban ne dan ba ne da saba ma Allah mace girma a duniya kaman shirka da Allah la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ce kuma shirka da Allah wani zalunci ne mai girman zalunci nabi ya tabbatar da shirka ita mafi girman yin zafi a sama kasa yanzu ya ma dan kashe a kan maganar shirka da Allah to nan an ce an za cikin ace jumla italadiya cikin wannan labarin lukman sai Allah kawo wani labari na matsayin wanda suke da ƙarhi a kanka da kake tsammanin da ake maganar haƙƙin uwaye da sauransu suna da haƙƙi wanda yake na Allah ko su sa kai ka taka wannan doka ta shirka التي وصينا الإنسان
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم ووصينا الإنسان بوالديه Allah subhanahu wata'ala shi ke ma bawa umarnin kulawa da uwansa ka ka uwayenka ana maka umarni kulawa da uwaye uwa da uba da suka aike ka sai kiga maka wani abu daga cikin wani abu da ya gabata hamalatu ummuhu wa ana alawa uwa uwa kowa a cikin dan uwa ne kowa ya uwa uwarka ta dauke ka a cikin ta wahanan ala wahan rauni akan rauni ma'ana kullun ciki na girma tana kan rauni motsi na wuya tahiya na wuya kowa sa mun san ciki yau da ga mahi yawa yau aka magana uwaye ba ka maganar babanka ya saya ma rago ya biya ya sama abinci ya saya ma kai ba ka ba sai magana magana uwa uwa uwa na ce balmi na ce cikin abin kiwa yan me dan adam yaro bai ganin aiwa ke ganin wannan wuya da uwa ta sha da shi ba gani ba zan irin gaba ba da an yi baka san abin da aka yi ba amma shi uba duk yaro iya kallon uba ya kawo mai kaya ya kawo mai abinci ya kawo mai kayan wasa mun yi adatan iya ga abin da hidiman da uban yake yi a gida iya gani amma waccan bai ganta ba ba da mashi ma ba mai ɗaya ta yi kama ka waccan kuma cewa kuma cewa tabbas waccan wuye ta yi gaskiyar magana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana kan haƙƙin uwaye guda biyu ummak yace waye kuma annabi aisha rasulullahi waye mai girman hakki a kaina yace ummak suma man ummak suma man ummak to kan hudu ta suma abu kenan annabi yace aka mai tambaya kan waye girman hakki a kaina yace babaka kuma wa babaka kuma wa babaka na hudu kun ce babanka wannan ba da haka Allah kaddara kama kace a tunzi ni nake wane ne kamar ni a ce mace a a wannan shari'a ce Allah hudu annabi wannan bayani uba uwa ita ce duk da koya da haƙi amma in aka ce a gwada kan mizani an ba da rijaye na ƙaryin haƙi na uwa kan uba gaskiya magana wannan mutum mai kawai kanka sa ba kanka da gawa ta kai namiji ne kai mai gida ne haka Allah tsara kan shi uwa ita ce mai girman haƙi haka aka tsara kun ka yadda kenan duk da wannan wai bai sa kuma a ce wancan kuma kowane kana halaka kan shi kowane kana halaka kan haƙƙin shi amma da san girman haƙƙin guda biyu ne ga mai girman haƙƙi yace wannan Allah maka wasiya kulawa da waɗannan uwaye naka ya ambata maka babaka ta dauke ka rauni akan rauni wa fisaluhu fi amai kuma renanka a cikin shekara biyu hamlu fitar da sun shaharar Allah ce cikinka da renanka wata talatin na ce fitar da fi amen ya ka ware renan a cikin wata shekara biyu na ce kenan wannan shine hujja da ake kawowa idan aka samu ɗa na Allah ce fisaluhu fi amen renan shi a cikin shekara biyu ta ce wa hamlu fitar da sun shaharar ta ce da renan da cikin wata talatin a talatin an hudu shi da hudu sauran nawa sauran shidda shi ne abin da kamar na sayyidina ali kuci mai cikin abin yake magana cewa hujjar idan aka samu ɗa sayyidina ali daga na samu wani aka samu wani istinbadin in aka samu ɗa bayan wata shidda mutum bai iya tura shi haka kura wa ba an ce ko dole ka ɗauka ɗanka ne a an kai wata hujja ko shubha sai da kai ne ayani amma shari'a bata ce a ba ɗanka bane ba in da kai wata shidda amma ba da ma ce dole ka doka in kaga akwai alama ba naka bane ba kana da tuhuma kai tuhuma ka ce maka yi yani an baka dama amma baka ta kullum a wannan kullum ba ba wannan shi a sai ka zo kai da yani kai tuhuma in da ce gashi mai shi an mutakiya dole ai da yani tunan da almuhim nan Allah ya baka ya baka ya baka umarnin kulawa da uwaye guda biyu ga aikin uwa cikin ka da renanka to wannan abin da Allah mace amshkuli wal walidayka Allah ce ka gode mini kuma ka gode ma uwayenka kajiwa Allah ce bayan kullun bayan haƙin sai ka maganin haƙin uwaye Allah ce amshkuli wal walidayka ka gode ma Allah ka gode ma uwayenka guda dan wa anan kaga dai tabbacin maganin haƙin uwaye ko amma duk da wannan aya da ake karanta mu karanta malamu suna su yi bayani amma mutane yan al'ada bid'a yau an ce wai ahlus sunna sun ce uwaye ba kowa bane haka da ba wai wai ma da ba suna da shi wai wai banza ce wai a cikin iya cikin makamin nukiliya wanda ake bugun hali sunna haka ne dole a tara tsohon hankali don tsohon ka ce tsohon ka ne dole a tada mai hankali dan ka ya fahimci sunna an ce ta yamma ta sunna ya ce uwa banza ce to wa zai yarda ya ahi da a ce da ya ce shi banza ne kamar an bilwa kwace kamar kamar an bilwa ce kai ya goya abin da bai ya zai da mutane kamar mutane a duniya ina ma ta ana lahira ne ma abin tun a raye muna rayuwa kun ka zo ka kai ka ce ka abin ga bayanin ta dan ka gane yaushe za a ce yan ko addinin gumki ko addinin bautar gumki bince a ko addinin masaman duniya wanda da da zai ce oshi banza ce an ba wasa ba da hankalin mutane addinin gumki a wani duniya da ba a sunan addini a ce ga wani addini wai an ce uwa banza ce ko ba haba dan uwa an ma wani an ce an mai hudu mai hakuci da kai mai jinwa amin wannan bai da hankali kai mai jinwa a ta ga wani kuma musulmi ne da kalmar shahada mai sallah wace ya ce uwaye banza ne to kudin ƙarya ce da shari ne kuma za a koma ga Allah tsaya gaban Allah Allah saka wannan mutane wanda a musulmi da Allah ya saka ya dan zalunci ne saka Allah dan shari ne mai girman shari iya cikin haƙƙin da yake mai girman haƙƙi akan musulmi annabi ya ba magana cewa in arba riba idan muslim manzala ya ce mai haramcin riba riba ta ko cin ƙarya a duniya cin mutuncin musulmi akwai zub da mutunci ne kace musulmi ya ce wai uwa banza ce ce musulmi da mutunci ne wai ya ce ma ahi banza ne shirme ne ƙarya ce sai an koma ga Allah kuma Allah ya sabi ya ce kenan Allah ce an shukurni wani waladeka ka gode mini da ni da uwayenka kuma ilayil masir an kare za a koma zuwa gare ni gaba daya to ga inda yake da matsala inda yake samun matsala wani lokaci uwayen kan nema su shiga gonar Allah to a nan ne kuma dolewa a hihi ta haƙƙin Allah a kan nasu nan kuma anan komai hudu kuma anan kuma komai zai hudu ne Allah ya ce gaba wani jahadaka wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون نعم التي وإن جاهداك وإن قوي da aka maka umarnin girmama su kyautata musu to idan suka nemi rigima jayayya da kai ala an tushe da bi masa ka bi ilim suka nemi ka gama ni da wani abun bauta wanda ba wani hujja ka bauta mishi to anan yace falatu tuhuma kaka musa da'a wannan shi cikin sai musulun ruwa cikin sai musulun cikin sai musulun sa'ad bin abi waqas ne ina ga jikin sai musulun sa'ad bin abi waqas yace wannan aya ta saba ko akan magana ta me yau ga yace bayan na musulunta sai babata sai ta hushi ta ce sa'ad wannan addinin muhammad ko ka komo ka hasabin muhammad sassalama ko kuwa zan kici da sha in mutu a rika ma gori bayana ga wanda kashe oshi kamar wasa-wasa tsohuwa ta niyya a shi tsohuwa da gaske take ba ci ba sha wuri guda aka kwana tsohuwa ba ci ba sha na aka yi na biyu ba ci ba sha tsohuwa ta tara magagata hakwai na uku tara magagata ana ga magana shi kenan wa sa'ad uwa ka ta mutu yanzu ya ce umma abin zan gaya miki ki san da cewa inda kina da rai daya bayan daya rai dari wannan ya huta ina gani akan umbar addinin Muhammad wani huta sai ranki ɗari ya kare bana bana addinin Muhammad bana bana shi to wallahi ba zan bar addinin Muhammad ba sai dai ki fita gaba ranki ɗari ne kare tsohuwa ta ga gaskiya yaro yake
ruwa da gaske ki a ta ga gaskiya yake aka kawo ruwa da abinci ta cika yadda ta kada yadda yana yau yau ya ba kuma ya kare ya tafi mutuka da kaga lalle kuma ya zo jiya jiya kan kana uku jiya abu ya ta kunta ya ta kunta ta ke ta kunta ta kunta ya to ta dangana ta ta shako aka aka mai kauya kuma shikenan kin wannan anan ne ba a musu da'a akan maganar sinema a gama Allah da wani na da ce falatu ima amma ce wasahibu ma fi duniya ma'rufa amma duk da cewa uwayenka mushrikai ne kahurai ne suna da wannan haƙƙi na uwaye gwargwadon kyautata wata duniya abin da bai alaƙa da addini isani ka ci gaba da musu isani eh wannan eh wannan ba hana ka ba musu abin da shayi kyautatawa nan kaga kenan akwai magana musu kakka ce wani uwaye na sun kasa gane gaskiya kai tawaye ga babalon ga su a ko ba su gane ba tsaya su zage ka cikin mutuncin ka tsaya dai mama ya hakuri mama ya hakuri amma shi ce ba kai ba eh baka bar addinin Allah amma ka musu da bakin kokarin ka ka musu amma maganar ka bar addinin musulunci da gargajiya al'ada nan ba biya kana nan kan addinin Allah amma haƙƙinsu za ka ba su ka ba su haƙƙinsu iya ka haƙƙinsu wannan kuma Allah ya gani kusan ce Allah ya tsina maka a taka Allah ko a taka Allah ya tsini kai kuma Allah ne don shi kake yi wani tsina maka kenan a nan inda ka kama Allah hanyar Allah kama ta suke Allah ya tsina mashi shi kuma Allah ya sani ya yi baiwa dama abu da gwamnati yake dama ne kidan kaga tsoron komai in dai kan addinin Allah ne anan ba a musu da'a wasu yi tsinuwa dubu anan bata shiga bata anwani shallah mai tsinewa shine kai dan shi amma ihsani ka musu duk adawa ka da su wajen bangaren addini kar ka bar su da kyautawa da nan sallallahu alaihi magana uwaye ba hatta da dangi annabi ya karantar da mu danginka ba su fahimci addini ba zaka ce ai tunda na fahimci sunna suna shirka ba ruwansu a ko da shirka bangaren mu'amala ta dangi in wantaka zumunci akwai shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dangi na quraish yace suna gallaza min suna cutar da ni mace wallahi zan ci gaba da kyauta musu haƙin haƙin zumunci wani ya rasulullah dangi na na suna gallaza mu sa cutar da ina bakin insani yace ka ci gaba da kyautata musu Allah zai mata taimako a kansu kenan wannan bangaren kyautatawa ya ce wata bi sabilin mana na bai laya da haka yana kurin ka ba hanyar bayi na kurai wasu game da lamar zuwa gare ni sun ma ilayya marji'ukum kuma gaba daya kenan a nan duniya ku gogar ku kari za ku tattara gaba da kai da gaba daya za ku koma zuwa gare ni fa unabbiukum bima kuntum ta'malun kai a nan duniya kake kake da wani saba ma Allah za a kare a tattara koma ga Allah yace shi kuma Allah zai ba kowa sakamakon abin da ya aikata a duniya yanzu sai mu koma maganar luqman ci gaba ya bunayya
يا بني إنها إن تك مثقال حبة فتكون في من خردل
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير nan an wani muhimmanci bana magana wasiya ko kulawa da yaro ka a bar shi haka nan kira da yake ma yaron shi cikin tarbiyya ya bunayya innaha in takum misqal habata min khardal Ka- nan iya sokantar da yaron tsoron Allah da muraqaba cewa duk inda kake Allah na tare da kai kaga yau mutane da yawa zai zo ya zo cikin gida kurin ya kuwaye gyara murya ana tsoron a watsi a laɓe ai ka huta ai ka bar gida ko duk ya zo a yi ta kakka sama yaro sama yaro tsoron Allah da akwai da baka nan ko nan wa da mace ka rika abu dan Allah a karantar da ita Allah saddan Allah za ta yi dan Allah za ta bari in ta sadda Allah tana nan baka nan za ta fi Allah haka yaro a karantar shi tauhidi ya san Allah kaga da abin da kace ma ya ya dana ka san da cewa in menene na aiki ka aikata kwatancin hardal wani abun an ana bar misalin hardal zarra magana ana bar misalin kaɗan da su ma'ana komin kaɗankin aiki da kai komin kaɗankin da ka aikata wannan aikin da kai fi sakaratin ka yi ne misalin ma ka sakara zuka wani ake wani katon dutse ka shiga cikin dutse ƙato ka shiga kale da ku shi ya ka dabo ya ko- ya yi aiki a ce a cikin dutse kake ofis sama wata ofil arz a cikin sama kai abin a cikin marko a cikin dutse kai a cikin sama kai a cikin ƙasa kai ya ati bi Allah shi magana kenan duk inda kake duk abin da kai ko mun kaɗankin shi Allah zai zo da wannan aiki naka gobe kiyama kin ba abin da yake boyuwa ga Allah wani shi muhimmancin muraqaba kenan a samu mutum ya san da cewa duk da kake Allah na tare da kai don su dai mun sani an ɗabi'a ɗan adam bai so wani ma makaluci kamar shi kake a banna ya banna kai inda mutum yana da sanin muraqaba ko ina Allah na tare da ni ina abu da yawa zai rage ko zai bari gaba ɗaya ma kenan wannan shine tarbiyya a sama yaro tsoron Allah ka sama yaro ya bar abin wannan saboda kanshi saboda saboda Allah ya samu ladan wajen Allah ya kare ma kanshi ma'ana shaidani ya sami kyakkyawar rayuwa a duniya haka alakhira muna cikin yawan magana mahimmancin zama da yara ka a bar yaro kullum cikin yara yan waje mahaukata a rinka zama da shi ana ga inda sa gaba kuma kana neman tarbiyyar diyanka ka yi kokarin diyanka akan wata aƙida suke kada kullum kullum ka damu da duniya kadai abin da ya mahimmanci sanin aƙida su wata hanya suke wata aƙida suke kayan kabar duniya yanzu bayan muna magana ibrahim alaihi salam bayan mun ji irin wannan wasiyoyi da yayi matsayin shi شاء الله تلك أمة قد خلت لها ما تلك
كسبت
أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to in wani mun ji dai yanzu matsayin wannan bayan Allah Ibrahim alayhi salam da zure shi ganin masu ganin wani ne kabila kaza ne bai hudawa kaza kaza matsayin dai wannan bayan Allah Allah ta tilka ummatun qarqalan laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wannan al'umma da aka jero ta riga ta zo ta rayu sun yi aiki gwalgwadon aikinsu sun koma zuwa ga Allah su Allah zai ba sakamakon aikinsu kuma a ba ku sakamakon aikinku baka gadan ubanka waliyi ne babana waliyin Allah ne to kai kai kai ne waliyi balle kakana annabin Allah ne na na na na masu dangana ga- zuwa ga suci ko can annabawa ne ake musu bayani a'a wa'annan annabawa abinda suka yi su ya shafa su Allah zai sakawa kai ma abin da kuka kuka yi ku Allah zai ba sakamakon daidai da aikin ku ba ɗauko aikin babanka annabi ne kai ka lalace a baka ake shi to haka yan wa a yanzu dibi alfakari uwaye modiyan Allah ne bayan Allah ne wane ne in ma wane ne kaddara babanka waliyi ne komai nan saka a hili ma annabi mai shaida wali Allah ne to kai baka min mai wa kai wa ai wali ne to kai me naka ciki ba na naka ciki shi ne wali Allah ba kai ba kai ma ka yi aikin irin wanda aikin da ya magana kenan in kokarin aikin da ya na kware kai ma ka yi sai ka samu matsayin shi yan wa ana riyi annabta amma wanda taka ba zan na bude walitaka tana nan kowa ce a buɗe duk wanda ya bi Allah namiji ne ko mace ne waliyin Allah ne zai mai yi ana mun kawo waliyin maza da yake waliyin mace yanzu za a samu waliyi a maza haka za a samu waliya a mace kowa ne ne kowa samu waliyin Allah a mata da maza duk wanda ya bi kowa ce a buɗe kuma kurin ta ɗaga ga Allah da Allah ce so waliyi na auliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce ala الذين آمنوا وكانوا يتقون
Allah ce ala nan kalma ce ta ajayo hankalinka za ga alwa mai muhimmanci ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki don ba sa barin duniya su samu albishiri daga wajen Allah subhanahu wata'ala na matsayinsa a wajen Allah haka nan za a ba su garanti ka ku ji tsoron abin da yake gaba kuma kakku yi bakin ciki abin da kuka bari a baya to waɗannan waliyai na Allah ba tsoro ba bakin ciki za ka tambaya soya waliyi mai tashi ne ya ɓace ya bu cikin iska shi za mu gane waliyi ne ya ɓace ya salla a maka muna da makaran ya ce ya salla a maka haka suka jago wani wasu da ma bai yago ya ce waya a maka Allah kiyaye to waɗannan ga abin ga mizanin suwa waliyan Allah kamar ka tambaya a maka amsa ya ce الذين آمنوا alladina amanu wa kanu yattaqu ku su wani Allah kun suka yi imani na gaskiya kuma suna tsoron Allah kin imani da bin dokokin Allah shine walitaka wannan walitaka kuma mataki mataki ce kowa da matsayin wajen Allah kinan wannan shine kakka damu kakka alfakari da uwayenmu jikokin malamai ne yin malamai ne yin waliyin a kai mai kai gana kenan Allah ce wa'annan al'umma laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba a tambaye ku me aikin aikin su na ku za a tambaye ku ah an ce malam wane ne kan ce zaba kyau kai dole mu ka kanna namu waye ka kanka waye ka kanka kasa abin da yi ba ruwanka kakanka abin da ya wuce kai yanzu naka ake tambaya ka gyara ko ba ruwanka kakanka ya wuce aikin da ya Allah ya saka mishi in mi yayi Allah sa abin da yayi kuma shi ka saka mishi kai arzi me kai kaga shiga rigima kanka kanka kakannin musu wuce a kai ake wani kai waye to wannan bayan Allah ya ce wa qalu kunu huda wa nasara وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا irin wannan kabilu masu kowa shi ne ibrahim ne ya ce sun ce ka zama su yahuda su ce ka zama tobe yahudi su nasaru su ce he nasara babu mai hanyar allah ya yi yahudi in ce yahudawa nasaru babu hanyar allah sai he wanda yake addinin nasaranci ta dole mangano duka wani duka wani hirarci ulban antiretroviral liftar da iftali ba wannan magana cewa yahudanci ne shari'a nasaranci shari'a a ce a wannan magana ka bata shirme ne millata ibrahim hanifa abinda kudin zaka bi addinin ibrahim wanda babu shirka a ciki hanif wa makarar mun shirkin tauhidi ne ibrahim bai daga cikin mushrikai hukumar mushrikai ne me Allah ce qul amanna billahi wa ma unzila ilaina قل ما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام قل آمنا بالله.
قل- قل آمنا بالله بقى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
Ulu amanna billahi nan umarni daga Allah ga abin da ya dace kurin ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat mun yi imani da duk abin da Allah ya saukar ma ibrahim da gabanin Ibrahim wanda Allah sabka mishi da abin da aka sabka ma annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub da al-asbat in wa al-asbat magana mai rinjaye suna cikin zuriya ta Yaqub sabanin masu cewa nan kissa ɗan wani su ɗan wani su da ake kawa ɗan wani su da ake cewa wannan suka neman kashe Yusuf sai a rijiya wa'annan abin da bin kasir ke cewa sauran malamin masu tantance magana cewa wa'annan ɗan wani su wanda suka nemi sa Yusuf cikin rijiya suka ce amanan babansu wa'annan ba annabawa bane magana mafi kari wanda ibn kasir ke cewa wa'annan ba annabawa bane ba bai cikin aikin annabawa ƙarya yaudara cin amana da aka yi wannan wasu ɗan wani su cikin yaqub shi kuma sai laifi sun tuba ga Allah Allah ya musu amma ba annabawa bane wa'annan su ne annabawa cikin zuriya cikin ɗan yaqub al asbat su ne annabawan kai abin da aka saba kama da asbat ita wa ma'uti Musa wa Isa da abin da aka ba wa Musa da Isa ke wanda kenan Allah ya sabkar musu kuma wasu nabi mai rabbi da duk abin da Allah sabkar ma da sauran annabawa abin da ya zo daga wajen ubangijinsu wannan kuma mu lanu furka mai yace ban bambanta kowa lanu furka bai ahadminu mu ba wa banta bambanta annabawa a wani ga namu ne a dukkan annabawan Allah cikin sharɗin imani na wannan al'umma dole ka yi da dukkan annabin Allah annabin Allah ne kakka ware kowa daga cikinsu kuma wani hana lahu musulmin mu ga Allah kadai muke mai kauya wannan shi ne aƙida ta mai imani sai Allah ce fa'in amanu bi musulman amantu فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم fa'in amanu bi misli ma amantum bi irin wannan aqida da aka irin wannan imani da Allah ya mana umarni mai shi yace idan wannan kira da kuka yi irin wannan imani in su wa'annan sauran addinai in sun yi imani da irin imanin ku faqad hitadaw to yanzu ne suka shari'a ba yahudanci ba ba tasaranci ba ba shirka ba irin wannan imani shine in suka irin shi to faqad hitadaw sun shari'a wa in tawallaw in suka ce a a mu kanna muke to fa inna ma shika ko suna cikin saba ma maganar Allah kuma kakka damu ka sai ka fika Allah Allah zai maka maganin su kakka damu da makircin su Allah zai tabbatar da addinin Allah domin huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma masani ne ka dogara ga Allah ku ɗan uwa daga nan saka mata mu kawo kashin kisa na Ibrahim alaihi salam insha Allah yanzu zamu zamu insha Allah mun kare wannan yau ranar sai insha muharata annabi Isa alayhi salam insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته